نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 27 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da sha hudu ga watan julai shekara ta da sha biyar. a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin ma'alimu tanzil na al'imamul bagawi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tasirin ayoyin suratu taha a inda in ba manta ba mun karanta ayin da ke bayani don gani da abin da ya shafi tashin alkiyama da Allah ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a sai dai kafin mu ci gaba daga inda muka kwana za mu karanta ita wannan ayar mun gano wannan da kyau ku sai mu dasa da izinin Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Allah madaukin sarki ce lalle tashin kiyama a tiyatun tabbas tana tafi duk wanda ya san waye Allah kuma ya sa abin da Allah madaukin sarki yake faɗa da jikin shi zai sanye a daidai wannan wajen kiyama tana nan tafi kuma Allah ya ce duk abin da kika aikata za a ga sakamakon abin da kika aikata ƙarara ba tare da an tauye miki komi ba amma Allah ya yi nufin ya ɓoye al'amarin tashin alkiyama game da masaniyan ɗan adam ne sau da kullum ya zama shi ɗan adam yana tattali yana tanaji yana himma dangane da abin da zai taras a ranar gobe kiyama kiyama ba ba'a ba ce kiyama gaskiya ce shi yasa wannan aikin da muke yana daga cikin abin da ke gazgata cewa mu mun yi imani da tashin alkiyama domin don mutumin da yake aikin da ba a nan gidan duniya za a biya shi ba sai dai za a biya shi a lahira ne da wannan yana da yakinin cewa akwai kiyama kuma lallai allah maraukin sarki zai sakamako ga bayan shi gwargwado na abin da kowa ya aikata allah maraukin sarki ka sa mu ga alkhairi jin wannan bayanan da allah maraukin sarki ya yi ne a cikin wannan aya muka ga dacewan mu zo mai bayani don gane da ita al'amarin tashin kiyamar amma al'amarin tashin alkiyama bayanin ba zai kammala ba sai in an zo an yi bayani dangane da abin da ya shafi ashiratus sa'a ashiratus sa'a kamar yadda muke bayani a baya sun kasu gida biyu ne akwai ƙanana akwai manya ƙananan suka kasu biyu akwai wanda sun faru sun wuce akwai waɗanda suna kan faruwa za su ƙare kuma akwai daga cikinsu wanda za su faru ba za su ƙare ba har sai sun haɗu da waɗancan manyan sai su tafi tare har zuwa sanda Allah zai ta da kiyama shi sa mu ji tsoron Allah kan abubuwan da muke aikatawa domin Allah madaukin sarki zai tambaye mu kuma zai mana sakamako in mun yi alkhairi mu ga alkhairi in ba mu alkhairi ba kuma jiki magayi Allah madaukin sarki ya kiyaye domin fara jin bayanai dangane da ashiratus sa'a daga ciki malamai suka ce annabi ya yi bayani akan akwai ɗauke ilimi za a waye gari ilimi zai yi ƙaranci cikin jama'a ba wai za a rasa ilimin ni gaba ɗayan shi ba sai dai abin da ake nufi da za a ɗauke ilimi shine na farko akwai karatu zai yawa cikin jama'a ma ba fahimta karatun alkur'ani ne ko karatun hadisai ne ko karatun fiƙihu ne ko karatun larabci ne da dukkanin karatuttuka ta ma waɗanda za su zauna su fayyace al'amarin abin da allah da annabi suke nufi don gane da al'amarin wannan karatun to su ne za su yi ƙaranci a cikin al'umma wannan ɗaya daga cikin ashiratu sa'a ne mun gano wannan na biyun shi ne annabi ya ce bi kawdil ulama za a rika ɗauke malamai yau wannan ya mutu a ɗaura wannan a bige bakin wannan ya shiru a ci mutuncinsu wannan yadda ko sun buɗe baki sun yi magana al'umma ba za su ware su ba to wannan ma yana daga cikin ashiratu sa'a daga cikin shimfida da sharan fagen bayyanin kiyama dangane da ɗauke ilimi shine bayyanan wasu nau'i na jama'a da za su zo su shiga harkan ilimi wanda annabi ya faɗa hatta izalim yibki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala duk waɗannan karkasuwan za mu ɗauki ƙwaya biyu ko uku sai mai ɗanyi tsokaci kaɗan a kai daga nan kuma sai mu dasa daga inda muka tunkara na farko daga ciki malam ya yi magana ko kwance na kawo magana dangane da abin da ya shafi za a sami yawan masu karatu amma masu fahimtar addini kuma to za a waye gari sun yi karanci matuka da gaske sai a waye gari mutane suna nuna isa da alfahari da kuma bayyana cewa karatu ko ilimi ta hanyar yawan ruwaya ba yawan fahimta ba kun gano wannan da kyau ku wanda su magabata na kwarai to ba da wannan suke fahimtar cewa akwai ilimi ko kuma akwai addini ko akwai abin da ya kamata a kalla da cewa wannan abin zai amfanar da al'umma sannan kuma ya daga al'amarin addinin mutane su samu ci gaba su samu ɗaukaka babban malami muhammad nasir dinil albani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na duniya wanda duniyan ilimi ta san da shi kuma tana alfahari da shi sannan duniyan ilimi tana ƙaddara shi ana kuma sakan mai a cikin abubuwan da duk suka zo don gani da abin da ya shafi ingantawa ko raunata hadisi da kuma fitar da fikihun da ke cikin wannan hadisin da fayyace ma al'umma abubuwan da suke faruwa kai tsaye a cikin wannan littafi a muƙaddima ya kawo asarin abdullahi dan mas'ud a inda yake cewa faƙadar saha an ibn mas'udin mawqufan ya tabbata daga sahabi abdullahi dan mas'ud amma mawqufi ne gare shi wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwa al maqtu'u amma wa ma adabtahu ila al ashabi min qawlin aw fi'lin fa huwa mawqufun zukin haka yace ko duk abin da aka danganta ma sahabi na magana ko aiki to wannan shi ake cewa mawqufi ki fadaka mala albani ya ce wa huwa marfu'un ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hukman amma hukuncin wannan hadisi yana daukan hukuncin marfu'i ne saboda ra'ayi ba zai iya faɗin wannan maganan ba gaba daya sai dai me sai dai abin da yake nassi ne annahu qala ibnu mas'udin yace kaifa antum wai jama'a ya al'amarin ku zai kasance ne sahabi ke wannan maganar wanda annabi ya bashi certificate na iya karatun alkur'ani da kuma fahimtar kur'ani ya ce yanzu ya al'amarinku zai kasance ne iza labisadkun fitina idan fitina ta zo ta mamaye ku fitina ta zagaye ku fitina ta shiga ta fita ta kaka gida a inda kuke ba yanda za ku fita daga gare ta ya al'amarinku zai kasance ne ya harimu fi halkabir wanda tsoho zai rududdige a cikin wannan fitina tsoho zai fita hayyacin shi a cikin wannan fitina da za ta taso wa yarbu fi hassagir kuma a waye gari karamin yaro ya taso an rene shi a cikinta kuma a kanta wa yattakhidhu hannasu sunna kuma a waye gari mutane sun riki wannan abu na fitina a matsayin kuma wai sunna ne mun gano wannan da kyau ku bala'i nawa bala'i uku bala'i na farko tsoho ya tsofe ya rududdige a cikinta matashi a tarbiyyance shi a kanta sannan mutane su riki wannan fitina a matsayin ma ita ce addini to idan kuka samu kanku a wannan hali da wannan yanayin ya za ku yi mun gani ya al'amarin ku zai kasance iza turika minha shay'un da za a yi watsi da wannan abu da na fitina da bid'a da son zuciya al'umma sai ba su yi kaila sai guji ana cewa turikati sunna amma bar sunna an yi adawa da sunna yanzu ba sunna ake yi ba qalu sai suka ce wa mata zaka almajiran abdullahi dan mas'ud suka tambaye shi a'a yanzu wannan abin da kake faɗi yaushe zai faru haka zai kasance yanzu a duniya nan su a wancan lokacin sahabbai suna nan suna ta masa ambaliyar sunna suna karantar da su addini laila nahar da kuma yau ga wani malami ya zo ya ce ga matsalan da za a fuskanta ƙala sai abdullahi dan mas'ud ya ce idza zahabat uku. duk sanda malamanku suka rika karewa irin su malam abubakar mahamudu gumi irin su malam ja'far mahamudu adam irin su shekun albani abu abdurrahman aka waye gari malamai zakakurai wanda suka san allah ilimin ya san su suka san shi irin su muhammad nasir din albani irin su ashek bin baz irin su usaimin da sauran manyan malaman sunna aka waye gari waɗannan malaman ana neman su ana rasawa wasu ajalinsu na sauka wasu kuma ana kashe su aka waye gari suna ta mutuwa suna ta mutuwa wa kasrat qurra'ukum masu karatu a cikin ku suka yi yawa kaga ashe alimun daban qari'un daban mai karatu daban malami daban mai ilimi daban mai karatu daban kun gano wannan da kyau ku idan malamai suka tafi makarantanku suka yi yawa wa qallat fuqaha'ukum sannan waɗanda suke fahimtar karatun a karanta bakin alkur'ani masu fahimtar sakon Allah suke karanci a cikin ku wa kasrat umara'ukum sannan shugabanninku suka yi yawa mm sosai yanzu kowa shugaba ne shugaban yan wanke-wanke na ƙasa baki da ai ba za ki ji wannan ba sai kina sauraron zaɓe sanka akwai wanda shi minista ne na makabarta kun gano wannan kowa yanzu shugabanci yake so yanzu ga waɗannan wannan sarki ya ba da wancan title an naɗa kaza an naɗa kaza sarki kaza sarkin turami kaza sarkin maraye kun gano wannan aka yi naɗa naɗi abubuwa ga sun sun yawa kasurat umara ukum sarakuna suka yawa wa kallat umana ukum amma wanda za ku amince kuma daga cikin suka yi mai suke karanci ku ga lokacin da aka ce za a yi zaben nan yadda kowa ya fito ya fasta ya ga ce wasu amari kowa ya tsaye wani wannan ya murmushi wannan ya ga yau da baki duk an ba sai daukan suke sai bursuna masu hoda ake ana daukansu ana lallekawa kun gane wannan kuma kowa mai yake so waya dauki amana a bashi ko masu amana a cikinsu kaf mutum ɗaya ne sai wanda Allah madaukakin sarki yake yi kun gano wannan da ke ko masu neman mulki suka yi yawa sannan kuma me masu amana suka yi karanci waltimisatid duniya bi amalil akhira aka koma ana neman duniya da aikin lahira ilimi ne addini ne za a yi don a nemi yardan Allah maɗaukin sarki da shi a lahira amma ka koma kuma da shi ake neman kuɗi da shi ake neman suna da shi ake neman matsayi shine abin batanci shine abin kaza da kaza da kaza duk dai abin da ke faruwa yanzu kayan neman lahira ya koma kayan neman duniya kun ji abubuwa sa ta bayyana ku wato fuke haligairar dini kuma ka rika zuwa neman ilimi ba dan addinin ba sai da kira ba maki an ga malamai suna cabawa an ga malamai suna haja-haja to sai kowa sai zo sai ce a to an gano to wannan harkan lalle a ji a neme ta mai yiwuwa to akwai ɗaukaka da matsayi a cikinta ana gane wannan kultu malam albani ya ce wa hazal hadis min a alamin nubuwatihi kunga wannan hadisi yana daga cikin abin da ke bayyana gaskiyan annabtan manzan Allah wa sidiki risalatihi da kuma gaskiyan sakon da annabi ya zo da shi lalle daga Allah ne fa inna kulla faqaratin min faqaratihi saboda kowane gaba daga cikin gabobin wannan hadisi قد تحقق في العصر الحاضر wannan abin ya faru keke da keke a wannan zamani namu in ji malam albani wa min zalika daga cikin waɗannan abubuwan da suka faru ya ce kasratul bida yawan bida'a waftitanun nasu biha da kuma irin yadda mutane suka fitini da wannan bida'a hatta ta ha sunna har aka waye gari an ɗauki bida'a an maida ita a matsayin sunna waje aloha dinan yuttaba an maida bida ta zama wani addini abin bi fa in a arada an ha ahalus sunna haƙiƙa idan ahalus sunna na gaskiya suka yi watsi da wannan bid'a suka yi biris da ita ila sunnati sabita sau koma ga sunna tabbatacciya anhu daga annabi kila sai a ce turikatis sunna sun ma bar sunna kun gano wannan da kyau ku shi ne mala albani ya zo yana ta wannan bayanai yana bayyana halin da suka samu kansu a ciki a ƙasan sham a lokacin da suka zo suka rayar da sallan tarawihi don da a lokacin 20 raka 20 ake a ƙasan mala albani ya zo ce abin da ya tabbata daga annabi su ne raka goma sha ɗaya ake yi gashe cewa haza huwa alladhi asabana nahnu ahlus sunna fi sham wannan shine abin da ya same mu mu ahlu sunna kasan sham hina ma ahayna sunnata salatat tarawih lokacin da muka zo muka rayar da sunnan tarawih ihda asharata raka'a raka'a goma sha ɗaya da ya tabbata haka annabi yake titar ma al muhafazatu fiha ala al tare da kiyaye natsuwa wal khushu da kuma tsoron Allah wal azkaril mutanawwi'a as-sabita an da kuma tsare zikirori da suka tabbata daga annabi bi kadar imkan gwargwadon iyawanmu al'amuran ladi dayya adhu jamahirul muhafizina ala salati ya bi ishirin raka'a ya ce al'amarin da aka samu wasu daga cikin mutane da suke sallanta rawihi raka ishirin sun tozarta wa ma'a zalika faƙad ta'atharathum wannan wai sai ya dame su wa qamat qiyamatuhum yanda kika san an tada ƙiyamansu. hina ma asdarna risalatana yace musamman ma sanda na fitar da littafi na mai suna salatu tarawih albani ya rubuta salatu tarawih a bayan shi kuma sai rubuta wannan mai suna qiyamul ramadan mun gano wannan da kyau ko shine sai mali yace wahiyar risalatu sabita yace wannan risala ne asaniya min rasail kitabina tasdidil isaba ila man za'ama nasratul khulafa'ir rashidin wal sahaba wata masu'a ce wani encyclopedia ne albani tattara yana fitar da abubuwa na alkhairai masu dimbin yawa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace shi zaki samu wannan littafin qiyamul ramadan wa fadluhu wa kayfiyatuhu wa adillatihi al-mashru'a gashi nan wanda mala albani namu nan ya karanta shi a kasusuwa ki samu za ki ji bayani dalla-dalla da izinin Allah. Kun ga yanzu mala ya tabbatar mana idan duniya ta ta san makarewa, to ga bala'o'in da za su rika bayyana. Malamai za su yi karanci masu karatu su yawa. Mun gane, a wani hadisi aka ce yara za su iya karatu, mata za su iya, bayi ma za su iya, abubuwa iri-iri amma ilimin kuma babu. tsoron Allah kuma babu yi don a samu sakamakon lahira babu sai dai a nemi sakamakon duniya to idan ke ga wannan abin yana faruwa to ku shirya kiyama tana dab ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu dangane da kuma su malaman mutuwa za su yi fa ana kashe wasu yanzu an kashe Jafar an kashe Albani an tafi kashe Malam Sani Yahaya Jingir kun gano wannan da kyau ku to haka za a waye gari waɗannan ana kashe su sai wasu 'yan tsaki sai su bayyana sai a waye gari a ce a'a ana ta malamai kuma waɗannan ma malamai ne kun gano wannan da kyau ku to haka duniya za ta kasance sai annabi ce hatta izalim yubki aliman za a waye gari har sai an rasa malami na gaske ittakhadha nasu ru'usan juhala sai mutane sai su ɗibi malamai su ɗibi jagorori jahilai suna masu fatawa a cikin addini su su bata da kansu kuma su batar da masu sauraron su wannan dina daga cikin alamun tashin alkiyama kun gano wannan da kyau ku to shine malam cikin abin da zamu ci gaba a yau yace wan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qulu gashi ko annabi yana cewa inna min ashrati sa'a yana daga cikin abin da suke alamu ne daga cikin alamomin tashin alkiyama iltimasul ilmi an al-asagir zuwa neman ilimi a wajen ƙananan yara kun gano wannan da kyau ku to me yake nufi ƙananan yara masu ƙananan shekaru idan haka yake nufi to kenan ba za a ilimi ba har abada domin za a waye gari tsoho in ya ga ya girma malamin zai ce to annabi ya ce alaman tashin alkiyama ne zuwa karatu wajen wa wajen yaro to malam zai bayyana mana me ake nufi me ake nufi wal'ulama lahum ta'wilat fil asagir malamai sun yi fassarori dangane da cewa neman ilimi wajen yaro faƙala ba'aduhum wasu ka ce al'asagir hum ahalul bida al'asagir su ne ‘yan bida'a ƙasƙantattu ƙananan mutane mana ɗan bida'a ƙasƙantacce ne ɗan bida'a ƙaramin mutum ne to zuwa neman ilimi a wajen ɗan bida'a ƙaramin mutum irin wannan to biya halatta ki je ba ko da ku abin da kike nema shi kadai ya sani to ki hakura da jahilcin shi yafi da kije ki zauna a gaban shebatar da ki wa qala ba'dhum wani daga cikin su yace al-asagir ya'ni fil ilm abin da yake nufi al-asagir shine akwai wanda yake da ilimin da ya girma na wani sai a ki zuwa wajen shi sai a ji wajen wanda yake da ilimi kadan to in kun ga haka yana faruwa to ku sawar tashin alkiyama to sai mala yake cewa allazina laysa indahum ilmun waɗanda ba su da wadatacce gamsasshen ilimi ko mai nagarta sai su shiga cikin harkan karantarwa da harkan wa'azozi da harkan malanta to idan ke ga haka na faruwa to ki taske sawar tashin alkiyama mala yace wa kataba hazal hadis rajulun lahu masjid yakhdhubu fihi yace zaka ji ma har ana cewa wani fa har ilimin shi ya kai ga masallaci yake da shi yake hudu ba saboda haka wannan ya kai shi matsayin wai ya zama babban malamin da daga kan shi kuma kallo ya kare yamma kasancewa mutum yana hudu ban juma'a to zai me me a ciki yanzu limaman juma'a no muke da su a nan zaria an san adadin su to kuma shikenan sai ba su matsayin da sauran malamai ba su da shi limancin juma'a limancin juma'a ba surutu bane a zamanin magabata na kwarai ne ake samun wanda ya fi kowa ilimi ya fi kowa mutunci ya fi kowa kan gado da saiti da tunani da hangen nesa shi ɗin sai zama shi ne limamin juma mutane amma yanzu al'amarin limancin juma ya koma siyasa yi mun gano wannan da kyau ku ka je masallatan juma madadin a karantar da mutane abin da ya wuce a mako wanda aka hasasa zai faru kuma nan gaba a mako mai zuwa sai ga kawai sun koma suna fayyace damuwar ransu ne haka ne wani ran shi ya ɓaci sun yi fada da wani yana hawa kan mumbari sai da ran mashi hatuwa ga wani ya ɗan tasha ne kun gano wannan da kyau ku fadanka da wani ba zai zo cikin al'amarin addini ba in mutum yana da kan gado in har ilimi yake kuma ya sa abin da yake yi sanda ya hau kujeran malanta to ya hau kujeran wuta ne ko aljanna duk wani tunanin wani a duniya ma bai ma zo mashi ba sau da yanzu amana addinin Allah yana hannun shi kun gano wannan da kyau ta ma je ga mafi yawancin limaman yadda suka fuskanta kuma ba a san a faɗi irin wannan gaskiyar har ga mutum yana hora hanci ni limamin juma'a ne to sai ni akwai wanda tun kafin haife ka yake limancin juma'a garin nan an yi wannan ko ba yi ba to kowane alfahari zai yanzu ga masallatai na ma ƙara bubbuɗe sake yanzu lissafin da muke cewa muna da masallatan ahalu suna kaza na juma'a a garin nan yanzu su ma yan bida ko ina yanzu duk wani lungu sun daɗe shi sun ɓarke masallacin juma'a a wajen duk wani titi da ake bi yanzu sun datse masallacin juma'a ne to haka annabi ya ce dama ƙarshen duniya yana daga cikin alamomin tashi alkiyama yau ta masallatai wannan tsugulnan wannan tsugulnan dukkan su kuma masajidu dirar ne ku gano wannan da ke ku bai halatta ba kasratul masajid ya daga cikin ashiratus sa'a hadisi jabir ya ce annabi ya ce sai ka ga ba masu raya waɗannan masallatan sai yan tsugul-tsugul ɗin mutane yan kaɗan-kaɗan haka ɗan tsugul-tsugul nan kowa da ya ɗan nashi shi ma allah maɗaukin sarki ya kiyaye to sai mala ya ce fahunaka munasaba ma baina kasratul jahali wan nisa in kun tuna karatun da muka yi ajiya mala ya ce kiyama in te dab jahilci zai yawa sannan mata za su yi yawa mutum ɗaya mace hamsin za su makale suna rayuwa a ƙarƙashin shi haka mu karanta ku to sai mala ya ce akwai wani alaƙa mai ƙarfi tsakanin jahilci da yawan mata wanda sai an fahimta cikin wannan hadisin limaza don me muka ce akwai alaka li'annal ilma haza tabi'ur rijal mala ce domin ilimin nan da ake magana a kai to hajan maza ne kun gano wannan sau da dama kafin ki ji wata shahararriyar malama ɗaya to kin ji shahararren malamai maza dubbinai haka ne to kuma su aka ce za su mutu suna tafiya suna barin mata kuma mata gayyansa an fi samun karancin mai karancin ilimi an gane wannan to yanzu dai ku biyu mu karanta daga bakin malam wal jahali yaksuru fi awsatin nisa jiddan malam ce kun ga jahilci Allah ya fi yawa a sahun mata aksar minar rijali sama da maza bi alfi daraja malam ce so dubu sama da dubu kan dubu amma su suka zuwa makaranta suwa kuma jahilci fiye a cikinsu sau da me sau da yawa sau da kuma mace su da dama tunaninta sai ka rasa inda yake tafiya kun gano wannan sai ka rasa inda yake tafiya yanzu yanzu na sai a wasa da hankalinta namiji fa Allah zai wahala ya wasa da hankalin shi yau da za ku zauna aji ɗaya da namiji a yi karatu ko to in ya tashi zai maimaita wannan karatun zai maimaita karatun sama da ke ke kuma kin zo sau talatin yanzu barin buga muku misali muna yin tafsiri da maza a nan suna cika kamar inda kuke haka to amma za mu zo mai tafsirin nan mu tashi ba wanda zai magana da wani har a tashi ko ba eh ai in ma kuka zauna ba ku yi magana ba dole in yi tambaya in ce lafiya ko an yi mutuwa ne yiwu mata suna wankan gawa ma suna gulma gawa ne a gabansu fa amma ɗaya da kalaɗin zai su tafa da gawa a gabansu ana gulmatawa ko dai ta gawa a yi mata sharri a yi mata ƙage a yi mata ƙazafi ko kuma mijin ita mamaciyar a mai kage a mai sharri a mai kazafi ko kuma al'umma haka ya faru zamanin imam malik wata mawankiya tana wankan gawa aka rugu aka samu imam malik aka ce ga hannunta can ya makale kan farjin gawa sauraka ala gaba ta malam duk an tambayi malaman gari wanda yana ci a datsa hannunta wanda yana ci a yanke farjin ne wasu na ci a reɗe shi ne to algata malin shi ne aka zo a ji toyaya sai ce a ji a ɗauko gawan da mata a kawo su nan umu ne sai ce ba ka da hankali ne malin ya za a ɗauko gawa diyan da za ku ba kuna sa ba ku fatawa ba diyan da za ku in za ku nemo aran bargo ne ku lullube su duka ku zo da su ku dai san da zai za ku yi al'ilmu ya alu wala yu'la alai imamu darul hijira yana zaune aka zo da su sai kalli mawankiyan nan yace baiwar Allah tsakaninki da Allah san da kike wankan ga wannan ba abin da kika fadi tsakaninki da Allah tace alagawa ta malam cin da ka ce Allah wallahi yar magana ne yar kaɗan ba wata magana bane ma da za a binna a ce sai an bi ta kanta ba wani abu na faɗa bai cewa to ko dai ba haka bane ga ya mana miji mm ana ga ta malam wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ina maka rantsuwa da dole ce ga ya mana menene dai ba cewa cewa ne yanzu haka farjin nan san da yake rayi bai taba zina ba sai an dan bige shi kawai sai ni gano na maka ne yace madalla kin mata gazafi ne ba ta da bakin da za ta kare kanta sai Allah ya kama ki sauraka ya mata bulala tamanin na kazafi masu ruwayan wannan kisa suka ce ana shauɗa mata bulala na tamanin hannunta na ɗagawa to idan an yi gulma a zamanin su imam malik ana wankan gawa kuna tsammanin a wannan zamanin ne ba za a yi ba eh a wannan zamanin abubuwan da ake magawanka ake faɗi a zo ana yawo an ga kaza an ga kaza an ga kaza abin da muni mun gano na taɓa zuwa wa'azi wani ƙauye daga cikin ƙauyukan zariyan nan akwai wata mawankiya take wankan gawa duk in te wankan gawa to har zuwa ake a zauna gabanta ana jin labarin cikin gawan gano wannan har zuwa ake ana wannan kuma yadda asirin ya tonu wani mutum ne matan shi ta dawo take gaya mai cewa kai a sha abokinka yana morewa ce menene ai kaji kaji kaji kaji kaji da matan shi ta mutu ai wanda ta mata wanka ga abin da ta gani gashi gashi gashi an yi abin bai wuce da kwana biyu ni kuma ga ce ni wa'azi shine suka kebe ni gefe in dattawa da malaman garin suke gaya mana ya za su yi shi ne ce to a kebe waɗanda aka san mata ne dattawa da 'yan mata haka wanda dai sun yi aure masu mutunci kamar mutum goma a zo da su zari in koya masu wankan gawa ita a hana ta wankan gawa har ta mutu haka suka ɗibo suka zo zari a masallacin nan na zauna na nuna masu yadda ake wankan gawa ɗaya bayan ɗaya suka iya kun gano wannan da ke ku har ma a lokacin ne gurin ina da ma a ce na yi dace a ce an yi mutuwa a lokacin in yi wankan gawa a gabansu bayan mun yi yau sun tafi garin allah ya waye na tafi wani wa'azi da muka taɓa yi akan wankan gawa a masallacin da ke cikin asibitin musulmi har muka kan gawa aikaci kun tuna ko wanda suke da kasusuwan eh a ranar akwai ɗaya daga cikin yaran unguwan nan yan mutum yana da mata yar unguwan nan yarinya miji ma dan unguwan nan ne ta haihu ne ɗan ya koma aka ɗauko shi aka dawo da shi a ranar ne wannan wankan gawan a lokacin bayan mun gama ne da da wannan jaririn za mu yi aikace kowa ya gani kun gani annabi ya ce duk wacce ta wankan gawa ta ga wani mugun abu ta rafa za a yi mata gafaran manyan zunubai arba'in a wani ruwa ce za a mata gafara su arba'in ke ku baiwar Allah wani zunubi za ki su arba'in ke kin san ka ba irin zunubi kuwa ke za ki lissafa manyan zunubai guda arba'in ba ma wanda kike ba lissafa su inda ba kitabul kaba'ir za ki ɗauko na zahabi ki riƙa bi ba ko ke ɗauko a zawajir min iktirafil kaba'ir eh na ibn hajar alhaitami ba za ki iya ba ije ƙarya saba alkawari cin amana zina luwaɗi riba kisan kai shirka sai mi eh cin hanci a sashi eh sai mi tun ga mu ya faɗa na ce caca yanzu gaba ɗaya mun tsaya a tara mu duka mun kasa kai goma ma an faɗa to da gulma da annamimanci da tsugudidi da kunji-kunji da a sashi a ciki to sai kin yi zunubi wanda kowane ɗaya zai zama sanadiyan ki shiga wuta Allah ya yafe maki har so arba'in kika yi wankan gawa kika rufa asiri amma fautun makiyar mawankiyin gawa kosawa take yi tana fitowa ta ce ikon Allah kai da ga mutane ce wance lafiya ce a dai bade kawai wannan ba ta yi shimfiɗa da sharan fage ne tana son temi ta mayar da maganganu shi sa ba kowa ake bari ta zo wankan gawa ba za a zo a ce za a yi wankan gawa sai ga mata sun zo sun yi da fifi a wajen ya suka zo yi din da na ji wankan gawa suka suka wannan da fifin kwaransu nake yi da matan unguwannin sun fara ma haka in aka yi rasuwa sanda nake zuwa wankan gawa sai ga sun zo suna liƙe ta hundu na rika gegaya masu maganganu su da kansu ka janye ba wani dalilin da za a ce an zo wankan gawa kin zo gani kin zo ganin tsaraicin gawa ne kome ka zo yi eh Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace famin kasatil jahali bi ahkami shar'i sakamakon jahilta hukunce hukuncen shari'a asbaha li hadha ar-rajul 50 imra'a aka waye gari mutum ɗaya yana da mata hamsin mala yana fahimtar ba wai ɗaukan ɗawainiyarsa yake ba matan shi ne na aure guda hamsin kaga annabi cewa daga cikin alamun tashi alkiyama to wannan ne fa muke da muke da labarin shi a garin bidda na jihar neja aka samu wani ƙato ya auri mata tamanin da wani abu haka ake ɗauko hotunan tukwane a gidan shi yadda kika san gidan biki kuma aka waye gari a ƙasan nan fa dole a karbi da shi da matan shi sarakuna ma da suka yi taro da shi dole ma zai kyale shi amma yawan kun yi sallan juma'a karfe tara ko ne ya samu dan kudin shi yanka doki ya ci sai za ce wai za a bata musulunci nan ba ke zagin sabai a garin nan ba ce ana bata musulunci ba nan nan yan garin nan suke zagin annabi suke zagin allah ko ba a nan najeriya ne aka ce za a taka manzan allah ba ko ba nan yake ce ma shehu in yas cewa shi Allah bane ko ba nan bane duk baka ganin kumfan bakin su sai an zo an ce za a yi sunna Allah ya sa mu dace ai yanzu an zo da gwamnatin da duk wanda ya saki baki cikin su ko Allah da sha mamaki ai da ake cewa janar keke da keke to Allah kowa ya kan shi duk wanda yake ganin yayi investing a cikin gwamnatin nan ko na rantse da Allah ka sa aikin banza wai mun mawana campaign ai mu ne aka san mu an gaya muku gwamnatin yan kama karya ne an gaya muku gwamnatin yan wawa ne na rantse muku da Allah ba abin da za su yi muku kuna bata maka kanku lokaci ne in ma kun matsa su daure ku inda dai wancan gwamnatin kuka mara ma baya ta ci gaba aka san kun yi to kun yi arziki kun gama ba kun ga wannan mutumin nan to ba wanda zai ba kudin kasan nan mota ce ba shugaban kasa zai shiga mota wanda ko an harbe ta ba abin da zai faru an ce za a siya naira miliyan 400 ce miliyan 400 ce ba zai ba kudin yan najeriya ne tsofaffin motocin da tsohon shugaban kasa yake hawa ce sun ishe shi akwai jirage goma sha wani abu a gidan gwamnati ya ce me za a yi da su kwaya biyar sun ishe shi da a sai da sauran shugaban kasa ne fa irin buhari mai farin jini da gaske wai zai tafiya shugaban kasan amerika na gayyatan shi wai da mutum sha takwas zai ci a lokacin da tsohon shugaba in zai fita ya yi ma najeriya mutunci ne fita da mutum ɗari biyar wallahi kuma da kudin yan kasa ake wannan dabdalar da masu zuwa cin tuwo a bila yanzu duk sun daina ya ce duk wannan girkin da kudin wa da kudin yan najeriya Allah haka da a jihohi kuna nan za ku gani ai tun da suka fara cewa wai kwamishinoni sha uku a cikin 24 25 to ya kamata kowa ya mai ya sa akwai maganganu manya-manya a ƙasa ya za wanda yake gani ai mu ne muka yi kamfen mu ne muka yi wa'azi mu ne muka yi jawabi mu ne aka yi rigima kai dai ka kwaci makan gare tukuna a ga gwamnatin ma ta ƙare lafiya lau ba waiwaye ku ba na gaya ba gaskiya Allah shiryar da mu yani alhukumu shar'i annar rajul lahu arba'u hara'ir faqat a shari'a namiji yana mallakan mata hudu ne yaya kawai lakinnahu min shiddatil jahali malai ce wannan saboda tsananin ya jahilci hukunce hukuncen shari'a fa haza ahadul ma'ani fil hadis malai ce wannan ɗaya daga cikin ma'anonin hadisin ne annar rajul yatazawwaju 50 imra'atan bisababil jahali sau da tsaban jahilcin da zai kanta mutum zai auri mata hamsin la'annar kullu jahilin wal ilmin rafe a wancan lokacin duk jama'a sun afka cikin jahilci don an me an ɗauke ilimi ɗani sun shiga cikin bala'i wal ma'ana sani ma'ana na biyu an na haza ya dullo ala kallatar rijal wannan yana nuni cewa ƙarshen duniya maza za su yi karanci hatta annar rajulul wahid ta lodi biyu hamsu na mura'a za a samu mace ɗaya suna makale ma namiji ɗaya su mata hamsin suna makale ma namiji ɗaya suna biyan bukatan kansu da shi ya ciyar da su wayar ahun yana kulawa da su li adamu wujudi man ya komu bi halin nisa fi zalikal zaman sarba da tsayo da wancan hidindimu nasu fassara mafi inganci da malamai suka yi suka ce mata hamsin za su makale ma namiji ɗaya shine cinsu shine shansu shine sirransu kiwon lafiyansu komai nasu ba wai matan shi ne na aure ba amma mafi yawancin malamai sun tafi kan cewa matan aure ne wasu kuma suka ce ba aurensu zai yi ba wannan hamsin ɗin gaba ɗaya za su makale mai ne saboda biyan bukatan sha'awansu kawai saboda ba mazan bala'i bala'i kar Allah ya nuna mana wannan zamani فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول النبي ناتشا إذا وسد الأمر إلى غير أهله duk sanda kuka ga an ɗauki al'amarin addini da ilimi an miƙa shi ga waɗanda ba ahalin shi ba kun gano wannan annabi ce fantazir sa'a to ku sawar tashin kiyama fa hazar zaman inda ma tara muftiyan malice a wannan zamani za ga mutane su tafatawa ai tafatawa ai tafatawa kuma za ga muftiyan sai zama mai jahilan kuma jahili ya ta saddarun lil'ifta'i lil'awam zai zauna ya tara jahilai ta surutu yana ba su fatoyi manya-manya fatawan da malaman duniya irin su bin bas irin su albani da uthemin in wannan fatawan ta zo gabansu sai su watanni goma suna bincike da nan nagata shi a zama ɗaya zai bige irinsu guda sittin kun gano wannan da kyau ko zai make su kawai wannan haram wannan halal wannan wajibi kowanne da inda ya fuskantar da ita kawai kama sai ya hasu da mina sharri almustatir bi sabi fatwa hazal mufti mala yace za ga fatawan wannan mai bada fatawa kwaya daya ya tada mu al'umma musiba da bala'i da gaba da rashin yadda da juna fiye da yadda ake tsammani wala naqsid bi hazal mufti li annahu annahu la budda an yakuna lahu mansiban rasmiyan ba da yace to irin wannan mai fatawa ba ma tsammanin abin da yasa yake wannan abin sai neman matsayi a ce shi ma an ji shi shi ma malami ne shi ma madaukaki ne yace karshen duniya abubuwan da zai faru kenan saboda an jayyace makoman fatawa dan a zamanin sahabbai idan aka zo aka ce ga tambaya sai ga wani yana jefa mu wannan wani yana jefa mu wancan wani yana jefa ba ka suke ba ba sa yadda su makale su ta fatawa su ta surutu saboda matsalan da ke karkashin wannan amma mugu yanzu fa har ma baran fatoyin ake yi Allah shi kyauta ai rajulun tasadda lil ifta za ga mutum ya nada kanshi malami a wannan zamanin wal ulama inda ma yaqulun mazhabul ami mazhabu muftihi mala yace mazhabin jahili haka malamai suke kirari to mazhabin mai bashi fatawa shi san kana son ka gane ɗabi'an mutum ko in malami ne to karli ɗaliban shi kama kuntum kalmurabbi ya kunu murabba kun gane wannan da kyau ku ya ce in kana son ka gane mazabin jahili kalli mazabin mai mai fatawa laisal makasudin muftil balad ba ana nufin manyan malamai da ke fatawa a ƙasa ba bal mazhabul muftil da zai sa'alahu sa'il shine wanda zai zauna akan kujera ka san mufti daban fa suna tattara masu fatoyi ne ana kaiwa su shekara da shekaru suna tattaunawa malamai ne za a tara kamar guda 500 a raba masu waɗannan fatoyin su koma garuruwansu a ce an ba da wata biyar sai a tuntube su sai sai a ƙara masu a ƙara ce wata biyar in aka yi wata goma sai zo sai su taru fatoyin da aka iya warwarewa shi kenan wanda ba iya warwarewa ba fa eh to kuma waɗannan sai a ce to a yi tawakof to su waɗannan su masu fatawa ne amma wanda zai zauna a kujerar malanta yanzu yanzu nan kawai fatoyi suna zuwa kawai ba aya ba hadisi ya ce wannan haram ne a wannan halal ne wannan wajibi ne wannan abari ba daidai ba ne wannan shirme ne kun gano wannan da kyau ko shi ne malai yake nufi ya ce alamun tashin kiyama ne a zamanin salaf ba a haka wanda yake da daman yin irin wannan ko to sai dai zama annabi kawai ko kuma dama yana faɗin abin da ma'alumin min addini bi darura ne kowa ma ya san wannan bayanin cikin mutane jahili da malin sai wani ya rubuto bai sani ba to sai a mai irin wannan fatawan amma abin da ya kamata a je a zauna wanda akwai nassoshi wanda wani zai iya makale ma wannan nassin ya ce ga dalilin shi wannan sai manyan malaman duniya Allah ya sa mu dace mala ya ce fa inda ma ya ati jahil ana zaune jahili zai zo yufti fi dinillahi azza wa jal yana neman a bashi fatawa cikin addinin Allah wa huwa lam yahutta bil mas'ala ilman yadhillu nas bai da wani ilimi shi wannan jahilin da har zai je batar da mutane to amma nan take kawai sai malami sai dura mai fatawa shi kuma ya ta yawo da wannan fatawa cikin gari na batar da mutane wa salaf kana lahum kalima taqal tuqal su magabata na kwarai suna da wata kalma kwaya ɗaya da suke faɗi suna cewa idza zallal alimu zalla bi zillatihil alam idan malami kaban shi ta zame ko to sai ya zama da duniya baki ɗaya muddin malami ya sa son zuciya ya tankaɗe ya watse ya susuce ko to wannan ya ta san marusa duniya baki ɗayanta ne kun gano wannan da kyau ko to shi sa sai kun yi taka tsantsan za ki sa kwa turo maki karatu a memory mai za ki ji daga ya ki bata a banza a ofi baki sani ba ko kuma duk wanda yake wa'azi a rediyo za ki ji yau hayaniya in ya zo duk makaranta an buɗe duk waye waye waye kenan ku kenan kisa gaba ɗaya aka saka ku cikin rudani in wallahi duk ma malaman nan sun gara mu ai Allah ba ya sa masu albarka da suka gara ku ai da ba su gara ku ba to da an samu matsala kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu to kun ji bayani na farko ku bayani na biye ce intisharu zina yana daga cikin alamun tashin alkiyama idan kiyama ta yi dab to zina za ta yada ko ina birni da ƙauye yara da manya 'yan mata da zaurawa da matan aure za a yi ta zinace-zinace yanzu haka bai faruwa ne? bai faruwa ne yanzu akwai dattijan da allah mai rasuwa yanzu ɗan shi na cikin shi yake gaya mu yake cewa wallahi bala'in da ya samu mahaifin shi shine zina da matan aure mahaifin shi ne da haife shi ya ce shi da kan shi ya kama shi ya fi so shurin masaki kuma haka dattijan ne kwanta ya rasu matan aure ta je ta zina kai bacin amanan da ya kai wannan babu shi shi yasa hukuban da Allah ya ce zai mata ranar kiyama kun ga laifin Allah mun irin cin amana ne Allah shi kyauta ma da ce inna min ashratis sa'a ya daga cin alamomin tashin alkiyama an yarfa al'il za a ɗauki ilimi wa ya kisarul jihal jihalci zai yawa wa ya zina kuma annabi ce zina za ta yi yawa wa zina la ya illa fi baladin ertafa minhul iman ba da ce zina ba za ta kaka gida a ko'ina ba sai garin da aka ɗauki imani wal ilimi kuma aka ɗauki masu ilimi waddin kuma aka zare masa addini wa sababu wujudi zina mala yace dalilin da ke sa zina ya yadu ko shine ikhrajul mar'a a bar mata suna kara kai na titi Allahi in mata za su fito suna yawa titi ko sai an yi zina kama yanzu matan sun ce what man can do wannan shine tutan zina na farko da aka daga tutan zina na biyu shine da aka ce dole sai sun fito sun yi aiki haka ne ko ba haka bane ba muna sukan karatu ne ko aikin mata ba amma yanzu kowace mata ta ce ta dole sai ta yi me sai ta yi aiki ina za a zauna lafiya ina za a zauna lafiya gano ba mu sukan wannan amma idan ka kika samu mace talatin da suke cewa za su kiyaye alfarmansu da kaza da kaza in ki gaba diddiki da wuya ki fi ki ware guda goma sha biyar duk sauran sun lalace an gano wannan da kyau ko duk sauran sun lalace matan aure ne fa matan aure ne yaro ne wasu da da maza muke nan za su shaida dan polin nan ne ne irin wannan karatun dangane da duk macen auren da ta yi zina za a zaune da ita a gaban Allah ranar kiyama a kwashi ladanta duka da kwartan a ba mijin a kai su wuta sai wani yaro ce a masallacin nan kace lafiya ya ce wallahi akwai matan da facebook suka haɗu matan aure ne matan wani babban mutum ne a Najeriya nan ya ce duk weekend a hotel suke zuwa suke weekend da shi yana zina da ita da shi yanzu ya zai yi na ce wallahi yadda za ka yi shi ne ka wanke kafa ka je ka sallama da mijin ka gaya mai duk abin da ka yi malam ba wata hanyar ce babu ya kira matan ya gaya mata ya ce ga wa'azin da ya ji ta ce ita mata da nata malaman sai ta yi bincike ta ɗauki waya ta ɗana ta kira malamanta ta tambaye suka ce wannan baton gaskiya ne haka ne gani sau da haka yanzu ya za su yi su tuba ta kira na ce wala hanyar kenan ki je ki gaya mijin ki ga abin da kika yi mashi in ya yafe ya yafe ta ce ba zai yiwuwa ba namijin da matan shi za ta gaya mashi wannan ta tsira na ce rijal kenan mazaje kenan ai ta cancanta ai in baka murɗe mata wuya ba ta mutu to mutum ya shi kanshi alade ne ta gama gaskiya alade ne duk wanda ya gano wannan abin ya daga kafa ai ba yafiya wannan abin ba maganin yafiya sam fatawan umar za a aiki da ita ƙarshe dai ya yi ta maza ya gaya mamujin mun gano wannan mijin ya ji ya ce to na gode da ka gaya min amma abu ɗaya nake roƙonka ka yi ya ce zan sake ta zan baka kuɗi ka aure ta sannan zan gaya maka hukuncin da na yanke ban kun yi aure yana na har yanzu suna tare da matan mijin ya sake ta ya ba shi kudi ya gyara tana da gida aka gyara gidan aka yi komi yaron ya aure ta bayan an yi auren ya kira shi awa ya ce Allah ya sa tsakanina da ku duniya da lahira hukuncin da zama kenan sai Allah ya tsaye da ni da kai a ranar kiyama ya man hisabin cin mutunci da cin amana da kai mu ce ba zan yafe maka ba har yau yaron nan yana bin mutumin ne yana godo da shi ce wallahi ya riga yanke shawara ne ba zai iya ba yanzu wannan iskancin da ta je ta yi don Allah mai riban shi ta ci riba ai ka ai ta more ha yar duniya ki shiga wuta a banza a wofi gani a masallacin na bainan jama'a ya fada ba boyewa a bainan jama'a ya faɗa ya ce ga halin da ya samu kanshi a ciki sauraka shi ya zai yi gani Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace wan nasara wal yahud wal malahida ya'rifuna kayfa yastaduna al ummat al islamiyya yahuda da kiristoci sun san hanyar da za su faroci musulmi fayatuna ilaina min babil mar'a shi za suke afko mana ta hanyar mata li'anna al mar'a nuqtatun da'af saboda mace abu ne mai rauni au nuqtatul quwwa ko dai a raunata mutane da ita ko a sa mutane su yi karfi da ita kuma fiyanci mu ana amfani da matan ne don a raunata mu yanzu taya za a yi talla sai a sa mace ta tube tsirara a tallan taya da ita haka ne za a yi tallan kaza sai a sa mace ta tube wata ta sa fuskan wai sabulu za a yi talla sai an yaka mai sai a yi kaza komi mata ne talla ɗaya ne da aka ba shi haƙƙin shine tallan rob da aka sa wani ƙato ya tsaya amma komi mata kan me zai wala ga namiji ya yawo yana yawo ya bayyana tsarecin shi a waje wai yana tallan zina su ake yi wata ke yi daidai a kalle ta ita dai a ce ita a ce ta yi kyau a ce ta yi kasa ta birge har matan aure ba suna wannan hatta ta tafi tana buga kafa Kur'ani sai da ya hana wala ya na bi arjulihinna liyulama ma yau fi na min zinatihi buga kafa sa takalmi kwas kwas kwas kwas ki wajen maza haramun ne in kina son ki ji kwas kwas kwas ki sa a gida da kike sai mijinki ki ta jin kwasa kwasan ke da shi amma ki fito waje da wannan to bai halatta ba amma dan Allah mata suna wannan ko ba sa yi hijabi za a sa hijabi na musulunci shin da mun matsa sai a sa wanda yake mannewa da jiki ko a sa wanda ana kallon tufafin ta sa ciki shara-shara kuma wannan bala'in ba ustazan ba ba matan ustazan ba kowa an maddi halbalwa musifa ta gama ko'ina a kan mi don Allah Allah shi kiyaye mala yake cewa mace tana zama li'annal mar'a nuqatatu dhaf wa nuqatatu quwwa nuqatatu quwwa idza salahat mace in ta gyaru to ta zama sanadiyan karfin al'umma wa nuqatatu dha'fin idza fasadat in mace ta baci to al'umma sun shiga uku sun shiga bala'i fa idza kharajat min hijabiha mace tana kwabe hijabi wa tabarrajat ta shiga kaya na tabarruji wa talatat ta kuɗi da maza wa afsadat wagazatil mujtama'a maza ya hasul cikin ta shiga yakan maza ke kuna tsammanin me zai faru a cikin al'umma ya hasul fasad anan ne zai faru lakin iza ta hajjabat mace tana sa niqabi wa baqiyat fi illiya'iha ta zauna a gidanta wa izzatiha da kuma daukakanta wa karamatiha da kimanta wa diniha da addininta qadaina alal fasad malai ce mun ga bayan banna kenan ku gano wannan dama mace Allah Allah take yi duk abin da aka ce babu kyau idan ta yi dan a ce ta burge dan a ce ta iya dan a ce CD ita haka ne ko ba haka bane yanzu gayo sun wasa wukansu Allah Allah suke a gama azumi a zo bikin sallah yan mata za zo me karban goran sallah to su ma ku za su karbi goran sallah ai duk da haka biki bikin sallah haka ake bi ake bata muku yaya a banza obi za da je masaurayinta wai barka da sallah barka da uwa shi dai mun gano wannan da kyau ko barka da uwa shi inda gaske suna son juna su fito an ji manna a yi masa aure haka ne amma sai ka je ta tana cewa ba yanzu ba ba yanzu ba ya ce a shi ma ɗan ba shi lokaci a dole a ba shi lokaci mana amma da ya san abin da yake nema bai samu zai nema ba shi lokaci yara ƙanana ga sun lalace sun fi tsari a nuna maka ƙaraman yarinya an gaya maka baɗalan da take yi sai ka rantse da allah wannan ba zai yiwu ba hatta a amerika waya inda ake wa'azi haka na faruwa yarinya ne za a ɗaura mata aure da mijinta amma tana gaya mai cewa duk weekend za ta rika zuwa wajen samarinta a garin na faki haka yarinya ne tana ɗakin mijinta mata aure ta saba bin ƙarti za ta gudu wai ta cewa an sace ta ba irin wannan iskanci anguwan nan a cewa an kamo matan aure an zo an kamfin ɗinta yara ƙanana wannan musiba ina za mu je ne shi sauran bayanan da za mu zo mu karanta da izinin Allah a bayan sallah ci gaba da fassara wannan aya za ku zo ku ji abin da ma ba ku yi tsammanin ku ji shi ba wanda yake faruwa kuma kar ku ji labari wacce suke 'yan mata ne da zaurawa su ƙara kama kansu iyaye ku ƙara sa ido a matsa da addu'a kuma kun gano wannan da kyau ku shaɗan na yawo sun fi ƙarfin shaɗan ne eh kuma ga 'yan matan nan da shegen kwaɗayin tsiya ƙosa take ta abata kama wata almajara roƙo suke kamar su kwace kun gano wannan da kyau ku kamar su kwace Allah ya tsare mana imaninmu shi yasa inda kwaɗayi aka ce da mi za mu saurara anan sai Allah kai mu bayan sallah mu zo mu ci gaba daga inda muka ga kwana muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum